الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تاشي الدرس الثامن أتكلم التافع المرشد المعين وأن أكب سني ابن عاشر لم تاشي مستحبا صلى قال يتي مندوبها مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا ردا وتسبيح السجود والركوع صدل يد تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خله تحريك سبابتها حين تله والبطن من فخذ والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزد نصبهما في نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذه تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى كذا الوسطى كالسورة الأخرى كذا الوسطى تحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب كركب دو أنا بدا تمالي مستحبا صلى تيامن juyawa gefen dama ma'assalami tare da sallamewa musahabbi ne kaɗan juya dama ka ce assalamu alaikum ta aminu man salla cewa amin ga mai salla amma fa mu a wurinmu a da jihar imam banda inda liman ke bayyana karatu to shi ka nan ba zai ce amin ba illa fi sarri sai dai in karatun da ake yi na sallolin asirtawa ne to anan shi ma ya samu ya ce amin amma shi ma mu zai iya cewa amin ɗinsa a wurinsu eh su ko malamai sun ce a kowa zai ce liman zai ce mamu zai ce sawa'un sallah ce ta bayyana ko ta asirtawa saboda hadisin idza ammana al-imamu fa aminu wa ƙaunar rabbana lakal hamdu da faɗin cewa ya ubangijinmu akwai takadirin harafin kira ya mahalicinmu lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka a da shi kuma faɗin wannan banda man amma banda wanda ke limanci shi ne liman shi liman sami allahu liman hamida annashi ba rabbana lakal hamdu ba to musahabi ne wal qunutu da yin addu'a al qunuti fi subhi bada wadda take bayyana a cikin sallah asubahi a mazhaba musahabi saboda hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu sun inganta wasu kuma suna da rauni eh annabi tabbas ya yi alkunuti ya yi na nawazil ya yi bayan sallah asuba din ya yi na wuturi to amma abin da ba a samu ba a ga ya doge har ya bar duniya yana alkunuti ga sallah asuba ita kadai ba sabanin sauran salloli sauran hadisai ba su tabbata akan haka ba na'am wani hadisi to ayin mun ɗauka ya inganta me ma na kunuti shi ne nittan ka me ma na alkunut fil luga
a to da hausa ka kawo shi
a
eh ai larabci ka kawo to kaga labuta sai an koma loga me ake nufi ma zala rasul sallallahu alaihi wasallama ya kanutu mu dauka ya inganta to me ma'anar ya kanutu kalmar kunutu yana da ma'ana nawa a loga nawa ka sani shi na an ka tambaye ka nawa ka sani sun ce mu ɗauka ma ya inganta baya nuni kan wannan addu'a wai ita ake nufi idan an ce alƙunutu fil luga zai iya ɗauka wani lokaci tulul qiyam to sai suka ce abinda ake nufi manzon Allah yana dogon tsayi a sallah asuba ko babu haka a sallah annabi to sun ce shi hadisin ke nufi wasu suka ce a adamul kalami wa huwa sukutu domin wal qunutu fil lugha yutlaqu taratan ala sukuti wa qumu lillahi qanitina gahi can domin ma'ana wa qumu lillahi qanitina ai sakitina to ka gani to so da haka hadisin ba hujja bane kuma ba nasi bane lafazi ne mushtaraki yana zai iya ɗaukan ma'ana kaza zai iya ɗaukan ma'ana kaza to duk sanda lafazi ya zama mushtarak batsalar lihtijaju batsala a lihtijaj duk sanda aka samu ihtimali finnas to baka da hujja eh baka da ita to wannan shi ne da haka an so shi da malamai suka ba su kenan to bale ma riwaya ta ba su tabbata ba kaddara ma ta tabbata to ga amsar da za ka ba su ba shi kenan an huta ba kuma sun mafi kusantowa a luga sama ga waccan addu'at sun fi to sai mala ya ce saboda haka ba wani hadisi da ya nuni akan haka in dai nazila ta sauka to za a yi ta kunuti ne kowace sallah in har sai sanda musiba ta yayi ai ba magana wata aka yi ba na'am tamin a in miya matsala ba addu'a ta ba to ai duk sanna an kai addu'a sunna ne a ce amin a ai ita ma sallah ce ai ko sallah asirtawa ce to sunna ga liman in ya zo kunuti din sai ya bayyana ita a bayyana zai yi ta ba wai asirce ba ko da azhar ce ko da la'asar ce haka su malikiya din karan kansu suka faɗa ba kwa karatun fiqhun malikiya ne to sai malam ya ce ridan ko? a tsina ne wuri yake hakanan rataya mayahi in za ka yi sallah kakka ɗaura ɗaya zani ko ka sa wando eh ka ce da shi za ka yi sallah ka samu mayahi ka sa su can da ba sa wando da riga irin namu gyapto suka yi ko kwarjalle da mayafi shi kenan khimar ba su san irin wa'annan kaya namu ba jallabiya ma daga baya aka zo da ita ba su san wani abu jallabiya ba sai daga baya to in baka gane ba kar kai sallah da wando ka nemi riga sai ka hada eh shi ma sunna ne amma wandon ma in zai rufe maka cibiya zuwa guwayu kuma kai sallah ta yi ƙwarai tsallaka ta yi su ɗaya an ka wajabta ma ka ruhi a duk saura to ba al'aura ce magallaza ba daga cibiya zuwa gwiwa na'am? na'am to ai ba ce an kai babu sallar ba cewa an kai kare yayi to in yayi shi ka nuni ba ta yi ba la ku dinga fahimtar karatu kukuwar hadisin kawai yana kwadaitarwa cewa yi kokari ka fahimta ai hadisi yana kwadaitarwa ne ba cewa yi karkai sallah sai da kaza ba in kuma ba kai bato babu sallah ba haka hadisi ya ce ba ko kuma haramun ne a yi sallah ba kaza to sun ce wannan bai mujarradin kwadaitarwa ne amma dai da za ka sa wando misali ya ruhe ma daga cibiya zuwa gwiwa ka yi sallah ta yi ko da kirjinka da cikinka ga fili inda kai namiji ne babu komai na'am gashi ko yanzu eh ganin damarka su ɗaya wajibi a rufe a sallah inda kai namiji ne ba dole ne sai ka rufe waya da kai da kirji da sauransu ba wannan an so ne shi yasa kaga ya kawo maka shi wannan dan ya nuna maka ba wajibi bane kenan a sama yahi ko riga a rufe sauran jiki ba dole bane musahabi ne kawai amma dai kar a bar cibiya saki da ita annabi ya tabbatar al'aura ce mugallaza to wannan shi ne na'am ba wai ana magana yalwa ko babu yalwa ba ba shi ake magana ba wa tasbihu da tasbihi na sujuda shine wa tasbihu sujudi war ruku da tasbihin da ake cikin ruku dukkan su mustahabbai ne sadlu yadin haka sake hannu a sallah shi ma musahabi ne a fiƙihun maliki na makarantar ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim to shi ya ce riwayarsa daga imam malik sake hannu ake yi a sallan farilla makaruhi ne in za ka yi sallan farilla ka riƙe hannu amma za ka iya riƙewa a nafila waka haka shi ya ruwa ta tashi ruwaya a gani? tawa malamai sun ce riwayatuhu riwayatun shaza la yi hutajju biha wala yi umaru biha li'annahu khalafal jumhur duk almajiran malik kakaf ba wanda ya ruwaito sadalu in ba shi ba tun daga ibnul hakam malam ashabu ibn wahab dukkaninsu ƙabdu sun karwaito sun kai su hudu ko su biyar shi kaɗai rubutu ƙabdu sai sadulu sai ya saba ma sauran almajiran baliku abokan karatunsa to daga wannan sai malamai sai suka kuskurantar da riwaya sai suka rinja da riwaya su kamar da ka'ida ce a ilimin hadisi idan mutum ɗai idan siƙa shi siƙa ne ba jayayya amma iza khalafa siƙatu a siƙat to riwaya sai riwaya ce shaza hadari ta yi wannan hanya ta farko kenan sannan hanya ta biyu kuma a da za a ƙara ƙarfafa su riwayarsu shine al'imamu malik ya ruwaito hadisin ƙabdu amma bai ruwaito na sadalu ba a cikin mawaɗa haƙunwa ne ya yi mishi babi mai magana akan ɗora hannun dama akan na hagu sai kawo hadisi sai kawo sai kawo hadisi sannan ga yadda riwayar ta nuna in ka duba almudawwana cewa maliku ya karanta haka ne shine saboda i'timadi idan mutum ya yi ne da niyyar i'timadi kun san anafila ya halatta a i'timadi shi yasa can an ka halatta amma a farilla ba a yadda ba kana lafiya lokacin gina ga wani abu to in ka ɗora hannunka a haka to ka jingina ga jikinka da shi yasa sai aka ce maka ruhi ne sai aka ce maka ruhi ne eh yawwa sau da haka riwayat abdurrahman ibn al-qasim ta sadalu a farilla daga maliku riwaya ce shazza saboda sauran sikatu sun saba masa kuma suna da yawa sun kai su hudu dai akalla zuwa biyar sau da haka wasu ma malaman malikin zaka yi sun ce in yayi ne da niyyar itimadi to sannan yake makaruhi amma in bai yi da niyyar itimadi ba kuma laka rahata laka rahata sau da haka dai ba aiki da wagarewa ya tashi abdurrahman ibn al-qasim malamin as-sunun duk wani fiƙiu da kake gani na malikiya a nan najeriya afirka ne to ta hannun shi ya fito ta hannun shi a abdurrahman da ibn al-qasim sunun shi ɗalibin abdurrahman ne ba ɗalibin maliku ba ne bai yi karatu wajen maliku ba duk yan afirka ne shi abdurrahman dan maroko ne eh to shi ya rota riwaya daga abdurrahman ibn al-qasim shi kuma abdurrahman ibn al-qasim daga al-imam malik shi ke ba shi labari na ji maliku kala maliku kaza kala maliku kaza to za ka yi ta jin kala kala kala a cikin mudawwana to sai ya ce takbiruhu ko satul yadin to yin kabarbarinsa ma'ashuru'i tare da wato shiga duk wani farilla da zai shiga inda ba halin tsayuwa ba to duk wa'annan kabarbarin da za a yi kamar kabbara zuwa ruku'u ko kabbara zuwa dukawa to duk musahabbi ne wa ba'da bayan an ya kuma yin kabbararsa bayan ya miƙe tsaye min wasbahu daga zamansa na tsakiya a malikiya in kai tahiya ka kammala to sai ka miƙe tsaye sannan za ka ce Allahu akbar eh wa aqaduhu thalatha da kulla yatsunsa guda uku min yumnahu na damansa lada tashahhudi lokacin yin tahiya wa yabsudu ma khalahu saura kuma sai ya shimfida su waɗanga sai ka dunkule su sai kai musu haka waɗanga kuma ka shimfida su tariku sabbabatiha motsa ka fahimci karatun kamalan tahariku sabbabatiha motsa wannan manunin hina talahu lokacin da kake karanta tahiya to ana son ka dinga motsa ka dinga tahariku din shi an gane ka dinga mai haka ba haka ba yadda wasu ka yi wannan ba tahariki ba ne eh raf'un ne da qabdun kana daga ana kana ajiyewa to shi kuma hadisi tahariki ya ce motsawa za ka yi walbatunu haka nan to ya an kai hmm? walbatunu cikinsa min fakhzin daga cinyarsa to rijalun waɗanda an mazaje yub eduna sai su nisanta tsakanin ciki in an zo sujuda kenan kar a haɗe ciki da cinya yadda wasu ke yi amma su sun ce mata na iya yi to amma dai duk nassi bai zo ya rarrabe ba binda nassi ya ce kawai a buɗa ya shafi maza ya shafi mata wa mirfaƙan shi kuma mirfaƙi zira'i kenan ya nisanci min rukubatin gwiwa gazo sujuda karka haɗe zira'i hannunka da gwiwarka izi ya sujuduna lokacin da su mazaje suke sujuda amma sun ce shi ma mata za su iya haɗewa wasifatul julusi siffar yadda ake zama tamkinul yadi tabbatar da hannu min rukubataihi daga guwayyunsa fin ruku'i a cikin ruku'u ma'ana ka daba hannun nan ka daba hannun naka ka tabbatar da su sosai wazidi ka ƙara nasbahuma tare da kafa hannayen sai ce ƙira'atal ma'amumi karatun mai biya fisirriyati a cikin sallar asirtawa shi ma musahabi ne shi ma shi ma musahabi ne eh yanayin karatu ne na nami hmm? yawwa to amma in na bayyana ne kaga ba zai yi ba wata aliyadaini haka nan ya ɗora hannayensa daidai da kunnuwansa in ya zo su juda ko kafaɗinsa to shi ma musu habbi faƙa tufi ka bibiye abubuwan nan da na kawo maka lada sujudi lokacin yin sujuda hazawa uzunin hannayen su je zuwa daura da kunne kusa da kunnuwa wakaza haka raf'ul yadaini daga hannu a inda al-ihrami lokacin kabbara harama khuza karki wannan bayani tatwiluhu tsawaitawa karatun sa subhan ga sallar asubahin wa zuhuran da az-zuhur shi ma sahabi ne wayan ga salloli guda biyu a tsawaita su surataini ko wato tsawaita surorin guda biyu a sallah asuba da sallah azhar kamar raka'a ta farko da ta biyu tawassutul isha tsakaita sallar isha'i shi ma musahabi ne wa qasrul baqina su kuma saura kai qasaru din su eh qasrus sifa ake nufi ba qasrul adadi ba sai a sai a takaita su eh an gane ko kamar la'asar da magariba su abbe ambata ba su waɗannan salloli ba a ba a dogon karatu cikinsu ba a dogon ruku'u ba a doguwan tsayuwa takaitawa ake yi a sallami mutane to shine wa qasrul baqi yayi kasuratul ukhra hakanan sura ta ƙarshe to ita ma ana taƙaita ta kada ya zanta kai tsawon ta farko in ka zo sallah to in ka karanta aya misali biyar ko sura mai aya biyar a raka'an farko to raka'a ta biyu ya zan ba za ta wuce aya biyu zuwa uku musabi ne haka ake so haka an karuwato annabi yana sallah gani kazalin wusta haka zaman tsakiya an gane ko istuhib to haka kazal wusta haka zaman tsakiya to shi ma ana son a takaita shi ya zanna baya gare shi na ƙarshe ya fi shi tsawo istuhib an so sabaku yadin wajen sujuda a fara kai hannaye ƙasa wada an wajen azawa wafin raf'in rukab lokacin da za ka miƙe tsaye kuma guwayoyinka su fara rabuwa da ƙasa kamin hannuwa wannan shi as sunna haka annabi sallallahu alaihi wasallama an karwaito yana yi to sai makaruhan sallah wanda a kansu za mu tsaya makaruhatus salati ababen da aka karhanta a cikin sallah wa karihu basmalatan malaman malikiya sun kyamace yin bismillah eh in za a yi karatu ko na fatiha ko na sura an gane ko saboda haka sun ce ba a yi saboda hadisin da aka roito daga annabi sallallahu alaihi sallama an ce ya zo sallah ya buɗe sallarsa da fatiha suka ce to da ana bayyana bismillah da an roito ya bayyana ko ya faɗa su kuma malaman da suka ce ana yi ta yi lokacin yayi ne asirce ya yi ta asirce marwaita ko mamunsa ba su ji ba sadaka baya nuni kan cewa annabi bai ba yana iya yiwa ya yi yana iya yiwa bai yi ba to su dai suka ce a su dai tun da dai hadisi bai ruwaito ba sun tsaya nan sai sun kai riko da wannan hadisi suka kyale sauran hadisai ta'awuzan haka a'uzu shi ma sun ce makaruhi ne sun ce tun da ba tilawa za ka yi ba sallah ta haka to ba sai ka yi ta'awizi in ka zo karatun fatiha ko sura ba amma fafil fardi sun ce an a farilla in nafila ce ya halatta ka yi bismillaka amma akwai malaman da cikin malikiya su sun halatta irin su ibnu kenana su sun ce ana iya yi wasu juda fisaubi kaza haka yin sujuda saman sutura an gani to shi ma makaruhi ne ko kafet haka nun makaruhi ne kaza kauru imamatin haka nan kuma naɗin rawani shi ma yin sujuda sama gare makaruhi ne wa ba'adu kummihi ko sashen hannun rigarsa can da suna manyan rigunoni to babu shi eh ba shimfiɗi to sai su ɗan jayo su su aza saboda zahi kuma babu tabarmi sosai amma ita tabarma kana iya sujuda bisa abinka amma duk wani abu wanda ya shafi irin kafet haka ko wata sutura duk sun karhanta saboda bisat ya yi tudu sosai ya rabu da ƙasa sosai wa hamlu shay'in ko ɗaukar wani abu fihi da hannun rigan nan nasa au fi famihi ko ya ɗauko wani abu da bakinsa kuma wai yana sallah karuhi ne ƙira'atun karatu lada sujudi lokacin sujuda makaruhi ne warruku ko lokacin ruku shi ma makaruhi ne tafakkurul kalbi tunanin zuciya bai mana falkhushu'a da duk wani abu wanda ke rage maka tsoron Allah shi da tunanin duniya duk tunanin da zai rage maku shu'i a sallah to ba za ka yi shi ba makaruhi ne shi yasa can mai adar ya ce wa man jala fikiru fi salati na ƙasa sawabu duk wanda tunaninsa dangane da al'amuran duniya fi umuri duniya to za a rage masa lada wa abasun da wasa a cikin sallah kana sallah kuma kana wasa makaruhi ne ko da geme ko da hannu ko da jiki ko ma da mine ne ai ba wasa ka zo yi ba waliltifatu da waiwaye wanda bai kai a ba ƙibla baya ba to makaruhi ne in kuma ka ba alƙibla baya sallah ta ɓaci wadda'a da yin addu'a asna ƙira'atin kana tsakiyar karanta sura ko fatiha kila ka zo ga wata aya wadda ke nuni a nemi tsarin Allah daga azaba ko wani abu sai ka tsaya ka yi addu'a sannan ka ce gaba to ka yi maka ruhi kaza in raka haka nan makaruhi ne karanta ya yi addu'a a cikin ruku'u Eh, sun ce ba addu'a cikin ruku'u sai dai cikin sujuda S- ruku'u kawai tasbihin da an ka ce shi ɗaya za ka yi tashbiku al'asabi haka nan sassarka 'yan yatsu na hannu ko na ƙafa makaruhi ne aufar ƙa'atu al'asabi ko kuma lallan ƙwasa su kana sallah to shi ba baka ruhi ne duk wannan gaga aikin yara ne ana sallah kana wasa da eh takassurun ko aza hannu saman kwaibi shi ma makaruhi ne da an ce yahudawa kan haka nan in sun je coci suna ibada to shi yasa annabi ya hana tagmidu ainin taba ko taba haka taba tagmidu ainin runtse idanu shi ma ya biyo bayan wa'annan da aka kawo shi ba ka ruhi ne kada sallah sai ka rufe idanunka babu lalura komi ma akwai lalura idanunka ka sun ba su da lafiya to wannan kana da uzuri alaikum assalam Mm. duk wanda ka ɗauka akwai hadisai da an ka dogara gare Mm. duk wanda ka abin nan suna da hadisai da sun ka dogara gare su tunda kowa na da hadisi kuma hadisan sun inganta wanda ya yi ya kai ya yi ba matsala eh duka za ka yi kace mi a maka san kuɗi ba da Allah ya gyara Hmm? gefen ƙugu eh kana sallah ka ɗora hannunka saman ƙugu to wannan ba daidai ba ne yahudawa suna yin hakan alaikum salam Mm. Mm. eh eh to ya saba wa mazahaba mazahaba sun ce ba a yi kowa da nashi eh wasu kuma sun ce ana yi sun ce ana yi kowa na iya yin kowani da liman da mamu kowa zai ce sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd amma dai su malikiya sun ce a rarrabe shi liman ga nashi da shi da mai sallah shi kadai shi ne rabbana lakal ham ya sami allahu liman hamida mamu shi kuma ya ce rabbana lakal ham tun dukkaninsu addu'o'i ne to amma akwai malamai da suka ce a kowane ana iya yi na dukkaninsu sun zo ne daga annabi shi ya karantar da a ce sami allahu liman hamida da rabbana lakal hamd tun kayi duka shi kenan ka hada gaba ɗaya kuma guda kai ba iskali na'am wa na'am shi kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته